أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتمنا ملهة الإعراب zamu tashi zamu tashi babul idafa babi da yake magana akan idafa shine idafa shine muke cewa kamar rabawa ko ka jingina wani suna zuwa ga wani suna abinda ake nufi da iraba da irafa da Hausa shine kamar kace kaza na kaza kofar gida da kace kofar ka fahimta sai kace babu dari kofar gida in dai kace kaza na kaza to shine idafa irin su gulamu zaidin yaran zaidu in dai kace kaza na kaza to shi ake nufi da irafa ka fahimta kuma za ka gani zai ga in dai an ce kaza din kaza to shi kenan shine irafa rabawa sunaye guda biyu ne amma hista shi abu abu daya an raba ɗaya zuwa ga daya ɗaya ya makale da daya da kace gulamu zaidin ka ga gulamu ga zaidin amma kuma gaba ɗaya suna ɗaya ne yaran zaidu ko kaga ba zairin kake nufi ba yaran nasa kake nufi kaga kuma sunaye biyu ka hada to in ka raba wannan irin wannan tsarin ya zama suna ɗaya ba zai ci gashin kansa ba ka raba shi zuwa ga wani kuma ka ce kaza din nasa ne to anan ne yace wa qad yajru al ismu wa qad yajru wa qad yujarru al ismu yujarru ko yujarru al ismu bil idafa ka qawlihim daru abi quhafa wa qad yajru al ismu bil idafa ka ƙaulihim daru abi kuhafa wa qad yajru ismu haƙiƙa anai wa suna jarra wa qad yajru ismu haƙiƙa anai wa suna jarra eh ko kuma wa qad yajru isma ko ah wa qad yajru ismu yawa hakan da yafi wa qad yajru ismu bil idafa anai wa suna jarra shine a masa kisra bil idafa lokacin da aka yi irafarsa ka fahimta eh shine dai waqad yajarru al-ismu bil idafa hakika anai wa suna jarra bil idafa da rabawa kamar ka tambayi malam mai ban gane me ake nufi da idafa ba yace ka qaulihim daru abi kuhafa ka qaulihim kamar fadin larabawa daru abi kuhafa gidan abi kuhafa abi kuhafa ba shine baban sayyidina abubakar ba ko ba sayyidina abubakar ake ce masa wannan waye ibnu abi kuhafa ko ko to abi kuhafa daru abi kuhafa gidan abi kuhafa kaga da aka ce daru sai aka ce abi ka san dama ai shi shi daman asma'ul kamsa ai kisrar su daya ne ko to daru abi kuhafa nan da aka ce wannan kisra ce abi din nan kisra ne ko ba shi ba shi mun bada misali ila abi na min na ba to daru abi kuhafa gidan abi kuhafa shine baban sai na bakar to kaga to daru sai aka ce gidansa to abi sai ya kisra ka bayanta kuhafan nan shi ma a mahallin kisra yake ka bayanta fataratan ta ci bi ma'anar lami na wa ata abdu abit abit abi tamamu tamami a wataratan ko wataratan ta ci bi ma'ana min ko wataratan ta ci bi ma'anar lami nahau ata abudu abi abi tamamu a wata nuskar tamamu ko ko kamar nuskokin mu guda biyu duk tamamu ko eh to shine fataratan wani lokaci in kaga irafa an raba suna zuwa ga wannan taci ita wannan rabawar da aka yi taci tana zuwa ne bi ma'anar lami da ma'anar lami ka fahimta na hau kamar ka ce ata abdu abi tamami ko ata abdu abi tamami ata abdu abi tamami abdu abi tamami ata abdu abi tamami bawan abi tamami ya zo kaga abdu sai ka ce abi mana kaga abdun li abi tamami ne kaga wannan irafar an boye li aka boye ko to shine fataratan taci bi ma'anar lami wani lokacin aka raba abu zuwa ga wani abu yana zuwa da ma'anar lami ka fahimta shine na hawa abdu abi tamami ma'ana abdul li abi tamami ayin ka kalli ko na saman nan daru abi kuhafa ma'ana ai daru li abi kuhafa ne ko to shine wani lokacin iraba tana zuwa da haka wa taratan tati bi ma'ana min iza qulta mana zaitin faqis zaka waza wa taratan wani lokacin kuma tati bi ma'ana min ita irafa tana zuwa ne da ma'anar min ka fahimta iza qulta idan ka ce mana zaitin kwalbar mai shine mana ko ka ce tanderu amma dai mana zaitin kamar ka ce kwalbar mai ko ka ce APC ta mai ko dan ma lokacin ko babu APC baka san APC ba ko harin da akwai APC ko RPC ake cewa ko akwai RPC akwai indagi ina ɗayar take akwai kwalba akwai APC akwai indagi sai me sai gwangwani ko yanzu ne ake amma fa da ba ba a cewa mai gwangwani kaza ko to mana zaitin kwalbar mai kaga ma'ana mana min zaitin ne kwarai ko ba haka bane shine wataratan wani lokacin ta ci bi ma'ana min in kaga irafa tana zuwa ne da ma'anar min idza qulta idan ka ce mana zaitin kwalbar mai mana mana min zaitin mana kwalba min zaitin ta mai to kaga anan mana zaitin kaga kuma da aka ce mana zaitin kwalbar mai kaga mana zaitin kaga yayi kisra ko to kaga an share min ne mana mana min zaitin yace faqis zaka ka kiyasta zaka wancan waza da wannan wakis zaka kiyasta wancan shine irin su dara abi kuhafa ata abda abi tamami waza da kuma wannan da na gaya maka mana zaitin duk irafar duniya in ka duba za ka ga ɗayan biyun nan ne ko da ma irafar sun kai uku ma zai kawo ma akwai yadda irafa ce take zuwa da ma'anar fi ka fahimta ba mu sani ba ko nan ya kawo su amma dai bari mu ga malam masallaci ko da bai kawo ba wani lokacin irafa tana zuwa da ma'anar fi sai ka ji qur'ani ya ce bar makarul laili wan nahiri bal makarul laili makarul laili makircin dare mana bal makarun fil laili ne a makirci ne wanda aka shirya shi tun a dare mana makarun fil laili to kaga nan irafa ta zo da ma'anar fi makarun laili bal makarun laili wannan har ma'ana makarun ne fil laili makirci ne da tun a dare aka shirya shi to kaga fil laili ko to irafa tana zuwa waɗannan fuskokin ta zo da ma'anar li kamar ka ce gulamu zaidin ma'ana gulamun li zaidin tana zuwa da ma'ana min kamar ka ce mana zaitin ma'ana mana min zaitin tana zuwa kuma da ma'anar fi kamar ka ce makarun laili ma'ana makarun fil laili ka fahimta wa fil mudafi ma yajru abadan mislu lazin daidin zaidin wa in shi ita lada to kaga wata kuma irafar ita ma wa fil mudafi yana daga cikin abin da ake rafawa ma ya jirru wanda yake yin jarra abadan har abada in ka ganshi kawai jarra zai wasali kasa ne mislu ladun zaidin kamar ka ce ladun zaidin daga gurin zaidu wa in shi dan kaga dama ka ce lada zaidin a gurin zaidu ka fahimta ko ladun ko kuma lada ka fahimta in ka ce to ladun shi yasa Qur'ani sai ce tanzilun min min ladun min ladun sai aka ce hakimin ko to hakimin dina masa kisra saboda ladun shine ladun kamar ka ce daga kaza amma waɗannan sunayen da zai ɗauko maka yawanci ba a cika su an fice musu lazimul ibafa wai suna ne wanda duk inda ka gansu to raba su ake ladun zaidin in ka ga ladun to gabanta sai dai sai dai ka samu ismi ka fahimta ka fahimta in ka gala da gaban ta dai ka sami ismi saboda bai ko da yaushe sura ba su ake ka fahimta yanzu ala zamal idafa ya kama ka ladun ya kama ka lada bi ko wa min subhana wa zu wa mislu wa ma'a inda wa ulu wa kullu wa min subhanu wa zu wa mislu wa ma'a wa inda wa, wa ulu wa kulli wa minhu yana daga cikin harufan da duk inda ka gan su raba su ake ka fahimta minhu akwai subhana in dai kaga subhana to lazimul idafa ne duk abin da yazo gaban ta raba shi akai sai kada an ce subhanallahi kaga yayi kisra ko subhanallahi kaga yayi kisra ko to Allahin nan inda za ta tambaye ka ce ah to me yasa aka ce subhanallahi ba ce subhanallahu ko subhanallah ba sai ka ce ai ita subhana lazimul ibafa ce kuma duk inda irafa take ai kisra take yi ka fahimta shi yasa akwai wani ya kawo akwai wani malami ya kawo wani tasbihi ina tsammanin mai shamsul ma'ariful kubra ne ya kawo wani tasbihi subhanal wahhabil quddusi subhanal wahhabi ba ka ce wahhabu ba subhanal wahhabil quddusi la ilaha illa huwa fa'alul lima yuridu ga bayinta wannan tasbihi in in aka baka shi yadda yake ina ga ana jansa ne wa ɗaya ɗari da casa'in da shida ake jansa ɗari da casa'in da shida ake jansa sai mutum ya kwana arba'in da ɗaya haka yana yi ka fahimta maganin talauci ne sadidan a sosai kuwa subhanal wahabil quddusi la ilaha illa huwa fa'alul lima yurid inda talauci da me ka ka dage da wannan tasbihin kuma in kana so zaka iya buge shi ni yadda nake matsaloli suka dama buge shi nake wa ɗaya ka san shi ne adadin da kwanakin da annabi a cikin kogon hira shi suke cewa wa ɗaya mana ɗari da casa'in da shida annabi sallallahu alaihi ya shiga kogon hira yana ibada sai dai kwana ɗari da casa'in da shida to a nan jibril ya zo to saboda haka malaman hisabi da malaman ilimin falaki ka fahimta masana harrufa da sauran sirruka sai suka ga wannan ɗari da casa'in da shida akwai babban sirri a ciki a sai an ce maka akwai sirri a ciki annabi kwana ɗari da casa'in da shidan yayi a cikin kogon hira malaika jibril ya zo masa a ai malam sai an gaya ma to saboda haka suke daukan wannan tasbihi subhanal wahhabil quddusi la ilaha illa huwa fa'alul lima yurid sai kaga 196 adadin kwanakin da annabi a cikin kogon hira ka fahimta amma fa zaka yi tawassuli fa hadda kwanakin annabi ga iya ta wannan a ina ai Allah ka kama kafa da annabi a sosai kwa an kana so a saurare ka kwarai kuwa to Allah ina kama kafa da kwanakin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin kogon Hira kwana 196 Jibril ya zo albarkacin wannan kwanakin albarkacin ibadar to yadda ake yi ni yadda na fimar in matsaloli sun dama sai in buga 196 sai ka buga shi sau 41 ina ga zai baka 700 ne 700 zai baka da wani abu to wannan 700 sai ka dage kawai kai ta bugawa a to kai matsalolin sun dame ka zaka dage tsaya kai kai kwana 41 ai dagewa ake kawai sai ka buga sai ka sa calculator sai ka buga 196 196 sau 41 to adadin da ya baka shi zaka dauka kai taja sai sai kaga ka cinye adadin nawa ya baka 196 a sau 41 nawa yace yawa nawa 836 ko to ni ne ne mistake ba 41 ba ne 40 ne a yawwa 196 196 sau 41 haka ne yawwa to to abinda gaskiya bai kai 8,000 ba 196 ka fahimta sau 40 ne sau arba'in ne shi ya kama dubu bakwai da ɗari takwas da arba'in kwarai ku ba arba'in da ɗaya bane arba'in ne ni ne ne mista saboda ai aikin na yi shi na yi shi na yi shi ya fi sau ɗari na yi shi ya fi sau ɗari kaga shi yasa da an ga dubu takwas bai kai ba dubu bakwai ne shi ne haka yake to mahallin shahid ɗin karatun mu suba wannan subhana duk inda subhana take kisra take shine subhanal wahhabil quddusi ko kaga subhanan nan tasa aka ce wahabi alwahabu nan tasa aka ce quddusi ko la ilaha illa huwa fa'alul lima yuridu to wannan wannan shine to subhana tana daga cikin lazimul idafa wa zu sanan zu tana daga cikin lazimul idafa sai kaji an ce zu mali ko kaji an ce zul jalali zul jalali to la dinnan saboda zu ne wa ma'a haka ma'a din daga ma'a za ga kisra ce za ga an ce ma'allahi ko wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi adan ko da za ta tambaye ka ce ah me yasa ka ce ma'allahi ba ce ma'allahu ba sai ka ce ai saboda ma'a ita lazimul idafa ce wa inda haka inda duk inda ga inda to gaban ta kisra ke sai ka ji an ce indallahi ko indan nasi ko haka wa ulu hakan nan ulu jam'i ne shi kuma na zu ka bayinta in ka ce zu malik mai kuɗi ka bayinta in kuma za ka ce masu kuɗi ba ka ce zu malin ba sai ka ce ulu malin ka bayinta shi yasa can a cikin wannan maganar sai da balkis ulu ba'asin shadidin a wanne ne suka faɗa ulu ba'asin shadidin fajasu kilalar diyar wa kana wa'adan maf'ula kaga ya kace ulu ba'asin ka gani ulu ba'asin saboda jam'i ne na zu ulu ba'asin ma na su din ma'abota ƙarfi ne ulu ba'asin shadidin mabota ƙarfi ne matsanancin ƙarfi to kaga ulu din ka fahimta wa kullu hakan nan kullu ita ma lazimul idafa ne duk inda ga kullu ka fahimta duk inda ga kullu sai ka ji kullun nasi ka fahimta to za ga yanta lazimul idafa ce kullul madarasati ko yawwa summa jihati sittu fawqa وراء ووراء آه ويمنة وعكسها بلامرة ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلامرة ثم الجهات الست sannan sai ɓangarorin nan guda shida shine jihatis sittu ɓangarorin nan guda shida ina ne ɓangarorin guda shida gabas yamma kudu arewa sama ƙasa ko to duk kalmomin da suke na waɗannan jihohi guda shida jihatis sittun nan to gaba ɗaya na zama da ibafa na irin su fauka sai ka ji an ce fauka samawati ko faukal ardi ka fahimta ko a ce faukal kursiyi ka fahimta to fauka shine kamar kai ko wawara sannan wara'a shine baya wara al'imami ko wa yumnata sannan irin su yumnata sai ka ce yumnatal musalli ko yumnatal imami daman liman wa aksuwa hakan nan akasinta yumnata dama sai mi sai shimali ko ko to shi ba shi ma za ce shimalil masjidi ko bilamira ya ce wannan hukuncin da gaya maka babu jayayya a ciki ka faɗa ko ina ka ji masu aikin da aikinsu ko ya ce bilamira wannan karatun da koya maka babu jayayya a cikinsu a cikinsa duk inda ka ji haka yake wa haka za gairu wa ba'adu wasiwa e fi kalimin shatta rawa hamar rawa wa haka za gairu to haka nan gairu ma take duk inda ka samu gairu za ga kisra take gairullahi ko ko gairu ko gaira ko gairi duk inda ganta da kisra take saboda shi wannan gairin yana karban yana karban tasrifi ne zamu karanta a gaba zaka cewa min gairi min gaira haƙƙin ko kaga min gairi to wannan gairin ka mata kisra ne saboda min ita kuma haƙƙin dinan ta masa kisra ne saboda ita din lazamul idafa ce saboda haka ko gairu ne ma ko gairu haƙƙin haka zai ko gaira sai a ce haƙƙin ko gai duk inda ka mata fataha kisra rufu'a duka ita dai kawai duk inda take kasa take saukarwa ita kawai kasa ta sani wa ba'adu sannan sai ba'adu zaka ce ba'adun nasi ko ba'adul baladi ko ba'adul kutubi to da inda kace ba'adu to kisra ne wa siwa hakan nan siwa siwa zaidin ko fi kalimi shatta waɗannan abubuwan da in gaya maka yace wa fi, fi kalimi shatta a maganganu mabambanta rawaha marrawa marrawa wanda wanda suka rawaito rawaha haka suka rawaito su ta fahimta to wannan shine rawaha marrawa waɗanda suka rawaito sun rawaito wani abun fi kalimin shatta a cikin maganganu daban-daban na larabawa sai kuma babu wannan alkam alkabariya kam wacce take ba da labari ka san ita kam kala biyu ne akwai lokacin da za a tambi za a ce kam ana tambayan ka nawa ko kam nawa ne akwai kuma za a ce za a kawo kam kuma labari ake baka ka fahimta to wannan kam din ana magana kan kabariya ce waccar istifhamiyar ita ma akwai babinta a gaba eh ai kware ku ai mamul harri baya barin fata kwana mala baya barin ta kwana wajarur bikam ma kunta anhu mukbira mu'azziman liqadrihi mukabbira wa yace wajarur bikam ma kunta anhu mukbira mu'azziman liqadrihi mukabbira wajarur bikam kai jarra da kam ma kunta anhu mukbira ma kunta abinda ka kasance mukbira kana ba da labari anhu a kansa in dai labari kake bayarwa kace kam to i jarra mu'azziman li qadarihi kana mai girmama kadarin wannan labarin da kake bayarwa mukabbira kana mai girmama shi in dai labari kake bayarwa ka kawo kam to kai jarra kuma duk inda kaga kam din ta zo tana ba da labari wannan abin da aka masa jarran tana nuna abin yana da yawa ne zai gaya maka ta ƙulu kan malin a fadat huyadi wa kam imamin malakat ima'in malakat wa abudi ta ƙulu za ka ce kan malin da yawa dukiya a fadat huyadi wanda hannuna ta fa'idantar da shi nima nawa na mallaka da kace nima nawa na mallaka ba wai kana nufin tambayar mutane kake su baka amsar abin da a'a kana nuna musa kaga wannan ai kamar ma da Hausa ne ko ko ba ka bane za ka ce yara nawa na kai makaranta ba wai kana nufin mutane su baka amsa bane a'a kana yawan su kake nunawa to ni ma a nawa na kashe ma a wuni ko ba ka wani ba jira kake a ce naira ɗari ka kashe ba a'a wai kana na kuɗin da kashe ne suna da yawa shine wa haka wannan shine ce ta kuda ka ce kammalin da yawa dukiya a fadatu yadi wanda haruna ta fa'idantar da shi ni ma nawa na dauka in ba wa mutane shine a fadatu yadi har na ta fa'idantar da shi ni ma nawa na dauka na ba wa mutane ka fahimta to kaga kam dinan ba tambaya kake ba ka fahimta wa kam ima'in sau da yawa bayi wa kam ima'in da yawa bayi malakat da na mallaka shi ima'in dina shine bayi mata wa kam ima'in da yawa bayi mata malakat da na mallaka wa abudi da bayi maza to wannan shine to duk inda ganta kisra take in kaga ta yi kisra to tam wannan tab wannan girmama abu kake kammalin da yawa dukiya a fadatu yadi da hannu ya fa'idanta wa kam ima'in da yawa kuyangi malakat da na mallaka wa abudi da bayi ka fahimta idan kuma tambaya kake yi to sai kai fataha in ka ce kam kaukaban taurari nawa ne ka fahimta kam malan kudin nawa ne ka fahimta amma an kai kisra girmamawa kake ina fatar ka fahimta to wannan ita ce kam kabariya ita ma waccar istifhamiyar a ba a gaba ya yayi babunta sosai kuwa wallahu a'lamu